dan ami lu'ummi baya gado haka nan dan dan uwa lu'ummi baya gado dan dan uwa lu'ummi ai baya gado dan dan uwa shakiki ne yake gado ko dan dan uwa li'abbi amma akwai wanda yake shi kuma yana gado shi kuma ba gada ba mayan nasu da cikin wannan ai akwai wanda suke gadon wanda su ba a gadon su misali kaka uwar uwa kaka uwar uwa ai ba a gadon ta dan ya baya gado dan ya baya gado da ita ce ta mutu ya zama wannan jikan nata yana nan wadda ita ta haifi uwarsa ai ba zai gaje ta ba dan ya mace ai baya gado amma ita kuma za ta yi ta gaje shi ko ita za ta yi ta gaje shi ba ma kawai gadon nasa ba har ma tana da karfi a wajen gadon dan ba wai dangane da cewa za ta tana gadon abu mai yawa ba a'a amma dangane da cewa masu korarta daga gadon ba su cika yawa ba tunda kaka ta wajen uwa in ka ga an kore ta sai dai akwai uwa amma bayan uwa duk magadin nan ba wanda ya isa ya kore ta in ba uwa uwarta karfi ne da ita wajen gado ba za a bata gado da yawa ba gadon ta baya haura su bisi amma kuma karfi ne da ita ba wanda ya isa ya kore ta da dan tsatso wannan bai isa ya kore ta ba uba bai isa ya kore ta ba to wanne ne kuma ya rage har da sauran ma ai saura ne tunda wayannan su ne kan gaba dama daga ɗan tsatso sai uba to dan da daman kana ma kenan dan da ubansa ma bai kora ba balle shi amma kaga ita ita ba za a gaje ta ba inda ita ce ta mutu shi wannan ɗan yarta ba zai gaje ta ba
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل to wannan fasali ne
الفروض التي هي أصول a hiyal usulu alfururu lati hiyal usulu farillai wa'anda su ne asali farillai allati hiyal usulu wadda ita ce asali ستة guda shida ne wato irin nau'in gado wanda za a ce ga iyaka muƙayyadin abu da magaji zai gada to guda ta- guda shida ne kawai Na'am.
ya gabata gare mu a baya cewa akwai mutum tara wanda daman su duk gadon su da farilla ne da ya yadda uwa kakawar uwa kakawar uba lu'ummi namiji lu'ummiya mace miji mata su tara dinnan daman gadon su da farilla ne wayannan guda taran akwai kuma wannan guda biyu wanda su sukan yi da farilla su da asirci wani lokacin da shagegiya da la'abiya akwai guda biyu masu yi da farilla wani lokacin da asirci wani lokacin su tara tsakanin su shine uba kaka to su wayannan sha uku dan an hada su gaba ɗaya sha uku ne tunda kowanne dai a cikin su akwai sanda zai gado da farilla su wayannan daman gadon su gaba ɗaya da farilla ne su ko wayannan su ne akwai sanda suke da asibci wayannan su ma akwai sanda suke da asibci akwai ma sanda za su yi gadon da farillar da asibci to gadon nasu wato abin da ake yanka musu iri shida ne نعم
shine malamai suke cewa haba da baza haba da baza kenan wato da ha'i da ba da alif sai dal sai ba sai zaira haba da baza to shine guda shida نعم an nisfu النصف na farko nisfi shine wannan ha babba ha babba gidan nisfi ne masu cin nisfi mutum biyar wato kowanne daga cikin harafin nan adadinsa shine adadin masu yin wannan gada kama wannan ha babba biyar ne dama masu gadan nisfi mutum biyar ne babi ce a masu gadan rabin nisfin shine rubi'i mutum biyu ne alif ɗaya ne masu gadan tumuni shi rabin rubi'i kenan mutum ɗaya ne kawai dal ko hudu take nufi a lissafi ko Mm.
a ba jada dal tana nufin hudu to masu gadon sulsani ita gidan sulsani ne. masu cin sulsani mutum hudu ne ba kuma biyu masu cin sulusi rabin sulsanin kenan mutum biyu zaira kuma bakwai masu cin sulusi kenan rabin sulusi Mas- masu cin sulusi mutum bakwai ne to shi nan dai ha'i gidan nisfi ne ha babba gidan nisfi ne Mm.
masu gadon nisfi mutum biyar ne نعم وهو فرض خمسة shi ne ce shi nisfi rabo ne na mutum biyar نعم.
rabo ne na mutum biyar
نعم to البنت na farko ya yan
للسلب tsatso نعم yar shi mamacin ko yar ita mamaciyar tunda ita a wannan ba kula cewa wanda ya mutu namiji ne ko mace ba inda ya bar yarsa ta tsatso to za ta gaje shi nufi
na'am wal bintu libni wa bintul ibni na biyu daga masu nisfi shine yadda yadda
na'am inda adamiha yayin da babu tsatso idan ba tsatso sai ba tsatso take gadon nisfi ita yadda na'am wal ukhtu
lil abawaini ko Lil abi.
shaqiqatu
wal ukhtu lil abi آه، والأمي to للأب والأمي na'am lil abi wa ummi eh da yar uwa wadda yake ta hada uba da uwa da mamacin ita ce yar uwa shaqiqiya Na'am.
ita yar uwa shaqiqiya ana cewa al'uhtu shaqiqatu Na'am.
ko a ce al'uhtu lil abawaini ko al'uhtu lil abi wal ummi na'am eh wadda yake ta hada uwa da uba da mamaci ita ma tana cin nisfi na'am
to walil abi haka nan kuma shi nisfi gado ne na yar uwa li abiya na'am inda adamiha idan babu yar uwa shakikiya yar uwa wanda yake uba ta hada kawai da wanda ya mutu to ita ma za ta gaji nisbi amma idan ba shakikiya na'am wal zawji Da- wa- na biyar kuma daga masu cin nisbi shine miji na'am miji shi ma rabansa nisbi ne ma'a adamil hajabi hajibi amma fa inda shi miji yake gada nisbi idan ba matsari na'am su biyar kenan masu gada nisbi na'am Mhm, akwai yan tsatso yan ɗa yan uwa shaƙiƙiya yan uwa la'addiya miji su biyar kenan masu gada nisfi to ita yan tsatso tana gada nisfi idan ba mutum biyu idan ba ɗan uwanta ba yan uwarta idan akwai ɗan uwanta zai asuta ta sannan za ta yi gado ne da asirci ko da su biyu ne kawai za a raba dukiya uku ne shi dan uwan nata shi ɗa namiji ya ɗau biyu a bashi biyu ita kuma a bata ɗaya kaga bata samu nisfi ba kenan bata samu rabi ba na'am haka nan kuma tana cin nisfi rashin yar uwarta idan tana da yar uwa ahan, idan tana da yar uwa wadda shi wanda ya mutum ya haife su gaba ɗaya to shi ma ba za ta ci nisfi ba za a raba dukiya uku ne a basu biyu sulsani na'am za a ba su biyu ne sulsani kuma ko su nawa ne iyaka abinda za a ba su kenan sulsani kaga nan ma ko da su biyu ne kawai bata samu rabi ba abinda ta samu sulusi ne na'am to ita ya a- ya kenan ta tsatso ya tsatso kenan ita kuma yar ɗa tana cin nisfi rashin mutum biyar a cikin mutum biyar ɗin nan guda biyu sun kore ta in akwai ɗaya cikin biyun ba za ta yi gado ba samsam tana cin sudusi da ɗaya taimuka sama kuma da biyu wayanda yake sun kore ta shine ɗan ɗan tsatso namiji da kuma 'ya'yan tsatso biyu mata idan akwai ɗan tsatso namiji yadda ba za ta yi gado ba haka nan idan akwai 'ya'yan tsatso biyu mata idan shi wanda ya mutum ya bar 'ya'yansa biyu mata na cikinsa ga kuma 'yar ɗansa to yadda a sannan ba za ta yi gado ba in ta yi gado tare da 'ya'yan tsatso biyu mata ko fiye da biyu sai dai idan tana da ɗan uwa wannan ko sai ya asirta ta sai sai ta yi gado da asirci a sannan ba da farilla ba ne na'am tana cin sudusi in aka mutu aka bata da yan tsatso daya in an bata da yan tsatso daya to za a raba dukiya shida ne akalla ya zama wata yan tsatson tana da nisbi uku ita ko yan da tana da sudusi daya tukun sulsani kenan tunda da shari'a duk magada mata masu gado ta bari daya bayan da za a yi a wakati ɗaya su gaji fiye da sulsanin dukiya ba za su gaji fiye da sulsanin dukiya ba to tunda su wayan nan da ita ya tsazo da ya tsadi suna gado ne ta fuskar cewa mama- mamacin ya haife su ko ya haifi wanda ya haife su ya zama barin gadon su ɗaya ne kenan na'am shi yasa ba za su haura su disi ba da ba za su haura sun sani ba tana yin mukasama kuma da mutum biyu shine dan uwanta ko yan uwarta in aka mutu aka bata da dan uwanta sannan za ta yi gado da asirci ne ko da su biyu ne kawai aka mutu aka bari to za a raba dukiya uku ne dan ɗa namiji da biyu ita kuma yar ɗa mace da ɗaya tunda lizzakari mislu hazilin saye ne in kuma aka bata da yan uwarta sun zama su biyu kenan ko su fiye da biyu ne ma dai to sannan za a raba dukiya uku ne a masu sulsani shi yasa ita yar ɗa tana yin cin tana cin nisfi ne idan babu mutum biyar ita ko yar uwa shaƙiƙiya ita tana cin nisfi idan ba mutum takwas a cikin mutum takwas ɗin nan mutum uku sun kore ta in dai da ɗaya daga cikin ukun to ita samsam ba za ta yi gado ba tana cin ma bakiya tare da mutum biyu wato sai ta koma gado da asirki kenan shi yasa aka ce ita yan uwa shakikiya akwai inda take gado da asirki kamar yadda yake akwai inda take gado da farilla to tana yin mukasama kuma da mutum uku to guda uku da suka kore ta dan tsatso namiji dan ɗa namiji uba idan akwai ɗaya daga cikin wannan sun kori yan uwa shakikiya saboda duk wanda aka samu ma daga cikin waɗannan guda ukun to ya hana duk wani dan uwa gado ko namiji ne ko da shakiki ne kowanne daga cikin waɗannan ukun ya kore shi in akwai ɗan tsatso namiji ɗan uwa kowane iri ne ba zai gado ba hakanan idan akwai ɗan ɗan tsatso wato ɗan ɗa kenan to shi ma ya kori duk ɗan uwa hakanan in akwai uba in akwai uba ɗan uwa ba zai gado ba shi yasa ita ma ƴan uwa shaƙiƙiyan akwai ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba za ta yi gado ba ta faɗi to tana cin ma baƙiya in aka mutu aka batar da yan tsuntsu ko ɗa a sannan gadonta sai ya koma da asirci idan matsalan yan tsuntsu ɗaya aka mutu aka bari daga ita sai yan uwa shakikiya to za a raba dukiya biyu ita yan tsuntsu da nisfi ɗaya ita yan uwa shakikiya ta gaji wannan ma bagiya in kuma matsalan yan tsuntsun biyu mata ne za a raba dukiya uku yan tsuntsun da biyu ita shakikiya sulsanin su kenan ita kuma shakikiya sai ta gaji wannan in kuma matsalan kamar mace ce ta mutu ta mijinta da yar wata shagigiya da yarta ta tsatso kaga shi ma za a kasa dukiya hudu ne dai za a ba yar tsatso nisfi biyu shi miji za a ba shi rubi'i daya tunda yake akwai yar tsatso to ita ko shagigiya sai ta gaji wannan abin da ya saura ta yi gado da asirce to inda yake ba yar tsatso sai yar da shi ma dai haka shagigiya za ta yi gado tare da ita za ta gaji ma bakiya ne to tana yin mukasama da mutum uku shine dan uwanta ko yar uwarta ko miji idan akwai dan uwanta ita shakiki ya zama mutum ne mutu ya bar shakikinsa da shakikiyarsa to a sannan ko da su kadai ne za a raba dukiya uku ne shakiki namiji da biyu shakikiya mace da daya kaga ta gaji nisfi ba haka kuma inda yake an mutu abbata da yar uwarta to shi ma wato za a ba su sulsani ne za a kasa dukiya uku ne a ba su kashi biyu haka ma kuma inda yake an mutu an batta da kaka shi kaka dangane da shaki yar uwa shakikiya ko yar uwa la'abbiya ya tsaya matsayin dan uwansu ne zai asubta su idan akwai kaka to zai asubta yar uwa shakikiya wato ko da daga kaka sai ita shakikiya aka mutu aka bari to za a raba dukiya uku ne kaka da biyu ita da daya tunda matsayinsa kamar matsayin dan uwanta ne nan yana cikin guraren da yake ake cewa kaka yana tsayawa matsayin dan uwa in akwai gurin da yake ake cewa shi kaka matsayin su ɗaya da dan uwa amma ya fi dan dan uwa akwai inda ake cewa kuma shi kaka wato da dan uwa da dan dan uwa duk sun fi shi akwai kuma inda yake shi dan uwa ya fi kaka amma shi kuma kaka ya fi dan dan uwa shi yasa gurare uku ne yanda wani malam yake cewa bi aqalin wa isa'in wa la'in janazatin nikahin ahan wabnan alal jaddi qaddimi wa aqalin wa wasidhu bi babi haranatin wa sawwahi ma al aba'i fil irsi wad dami qaddimi ahan ka gabatar da dan uwa wabnan da dan dan uwa ma alal jaddi akan kaka bi guslin a wajen wanke mamaci idan mutum ya mutu za a yi masa wanka shi wannan wanda ya mutu din ya zamo ga ɗan uwansa ko ga ɗan ɗan uwansa ga kuma kakansa to shi ɗan uwan nan shine abin gabatarwa kan yi masa wanka akan kaka idan ya ce bai yadda kaka yi masa wanka ba dole a kyale shi haka nan in ba ɗan uwa ma sai ɗansa yace shi bai yadda kaka yi wanka ba yiwa mamacin nan wanka ba dan uwan ubansa kenan to dole a kyale shi shi kaka sai a ce to kai ka hakura ka hakura bi akalin wa isa'in sai kuma wajen wasici wajen wasici ma dan uwa da ɗansa duk sun fi kaka wala'in hakanin wajen walici wajen walici shi ma dan uwa da ɗansa sun fi kaka janazatin hakanin wajen sallar janaza idan za a yi sallar janaza dan uwa ce bai yadda kaka ya limanci ba to dole dan uwan ne zai sai a kyale dan uwan a ce kakan ya hakura haka nan idan akwai dan dan uwa ya ce bai yadda kaka ya limanci ba kakan mamacin ya limanci ba to dole a kyale shi a nikahin sai kuma wajen ɗaura aure wajen ɗaura aure shi ma ana gabatar da ɗan uwa da ɗansa bisa kaka idan za a ɗaura wa mace aure ga ɗan uwanta shaƙiƙi ko la'abi ga kuma kakanta ɗan uwan ya ce bai yarda kakan ya ɗaura mata ba to dole a kyale shi shi ya ɗaura ko da ɗansa ne ma ko da ɗan ɗan uwa ne ya ce bai yarda kakan ita matar da za a ɗaura wa aure ya ɗaura mata ba sai shi to dole a kyale shi wa akalin sai wajen kuma wato diya wajen diya shi ma ana gabatar da dan uwa da ɗansa bisa shi kaka wa sihu bi babi haranatin shi kuma kaka yana tsakiya ne a babin renon yaro idan ga yaro wanda za a rene shi to yaron nan ga kakansa ga kuma ɗan uwansa to a sannan in ɗan kwace bai yarda kaka ya rike yaron ba dole a kyale dan uwan amma idan ya zamo ga kaka ga kuma dan dan uwa ga dan dan uwa shi kaka ya ce bai yarda dan dan uwan nan ya rike yaron ba to dole a kyale kakan domin shi a nan kaka dan uwa ya fi kaka kaka kuma ya fi dan dan uwa wasan wihma al'abai shi kaka matsayinsa ɗaya da 'yan uwa fil irsi a babin gado nan kenan wadda ni sai kuma wajen bin jini wajen bin jini idan aka kashe mutum ya zamo ga dan uwansa ga kakansa to idan kaka ce ya yafe shi kenan dan uwa ba shi da ta cewa sai dai ko da bai yafe ba sai dai ya karbi diyya hakanan kuma idan dan uwa ce ya yafe kaka ba shi da ta cewa amma idan ga ɗan ɗan uwa ga kaka ne to a sannan dan ɗan ɗan uwa ya ce ya yafe wannan yafe wasa ta tashi a kawai sai kaka ya ce ya yafe kaka ya fi ɗan ɗan uwa a nan matsayinsu ɗaya da shi uban da wato ɗan uwa a babin gado kenan to ita yan uwa da abiya ita ko tana cin sudus ya nisfi yan uwa da abiya tana cin nisfi rishin mutum goma sha uku sai idan ba mutum goma sha uku ne sannan ita ‘yar uwa li'abiya ‘yar uwar da yake uba kawai suka hada da mamacin za ta iya gadon nisfi a cikinsu wato guda bakwai sun kore ta daga gado gaba ɗaya inda akwai ɗaya a cikin guda bakwan nan to ba za ta yi gado ba za ta gaji sudusi da guda ɗaya tare da ɗaya za ta ci ma baƙe da biyu za ta yi mukasama da uku sun zama sha uku kenan su masu koren nata guda bakwai ɗan tsatso namiji ɗan ɗa uba shaƙiƙi namiji shaƙiƙai biyu mata shaƙiƙiya tare da yan tsatso shaƙiƙiya tare da yan ɗa su ne guda bakwan da yake sun kore ta in akwai ɗaya a cikin bakwan nan yar uwa da abiya samsam ba za ta yi gado ba in akwai ɗan tsatso ko ɗan ɗa ko uba ko ɗan uwa shaƙiƙi namiji ko shaƙiƙai biyu mata ko aka samu shaƙiƙiya guda ɗaya amma akwai ƴar tsatso ko aka samu shaƙiƙiya tare da ƴar ɗa to ita li'abbiya ba ta da gado a sannan za ta yi sudusi idan aka mutu aka bata da shaƙiƙiya ɗaya ga li'abbiya ga shaƙiƙiya to ko da su biyu ne kawai za ka sa dukiya shida ne ita shaƙiƙiya a bata nisfi uku li'abbiya a bata sudusi ɗaya za ta yi za ta ci ma bakiya da biyu shine yan tsotso ko yan ɗa in aka bar yan uwa da abiya da yan tsotso to abin da yan tsotso ta gada ta rage shi za ta ci ita li abiyan nan amma akwai wani magajin dai sai an sallame shi masalan da ce mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar mijinta ga 'ya'yanta na tsotso biyu mata ga kuma 'yar uwarta li abiya to za a raba dukiyarta sha biyu za a ba shi miji wato rubi'i uku za a ba yayan tsatsobi mata sulsani takwas saura guda ɗayan nan da ya saura shine na ita yar uwa li'abbiya za ta yi gado da asirci ke ta yi gado da asirci kenan haka nan ma yadda idan ba yan tsatso matsayin ita yar uwa li'abbiya sai ya koma sai ce gado da asirci to tana yin mukasama kuma da mutum uku shine dan uwanta yar uwarta kaka shi ko miji yana cin nisfi rashin mutum hudu dan tsatso namiji ko dan da namiji ko yar tsatso mace ko yar da mace to wannan su ne suka hada shi cin nisfi Mhm, wato ita ya tana cin nisfi rashin mutum biyu yadda tana cin nisfi rashin mutum biyar a ciki guda biyu sun kore ta daga gado ta ce su da si da ɗaya taimaka sama da biyu ita ko yan uwa shakikiya tana cin nisfi rashin mutum takwas a cikin su guda uku sun kore ta daga gado guda biyu ta ci ma bakiya guda uku ko taimaka sama tare da su ita ko labiya tana cin nisfi rashin mutum goma sha uku a ciki guda bakwai sun kore ta daga gado ta ci sudusi da ɗaya ta ci babu ke da biyu taimaka sama da uku shi ko miji yana cin nisfi ne rashin mutum hudu to sai wani- to alhamdulillah. To alhamdulillah.
alhamdulillah To alhamdulillah. ka kwana So-
Allah ya mu dace yanzu fa nan
a wanda ya kyawarware matsalar gado guda ɗaya ladansa kamar ladan wanda ya yanta bawa shida ne za a ba shi lada kamar ya yanta bawa shida wanda yake ya iya warware matsalar gado guda ɗaya kawai ya warware ta to za a ba shi ladan kamar wanda ya yanta bawa shida gashi kuwa qur'ani an faɗi ɗaukakar yanta bawa ko falakta amal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba to na'am haka haka haka gadon uban ba eh kakan nata ba ba za ta gaji kaka ai yar ɗa- yar ya ba ta gado yar ɗa ce take gado yar ɗa ce take gado amma ita yar ya ita yar ya dangane da kakanta wanda ya haifi uwarta ai duk ba mai gadon ɗaya shi ba zai gaje ta ba ita ma ba za ta gaje shi ba tunda kaka ta eh, kaka namiji na wajen uwa baya gado na wajen uba ne yake gado uban uba shi yake gado amma uban uwa baya gado hakanan kuma yar ya ba ta gado ba ita ba ma ko namiji ne ko da ɗan ya ne ɗan ya ma baya gado ballantana kuma yar ya shi yasa a nan daman ba mai gado da idan ma da a ce uwa eh, kaka ce mace uwar uwa to ita wannan ita ce ake cewa to nan yana daga inda ita za ta gada amma ita ba za a gaje ta ba da ce ita wannan mahaifiyar ta ta uwa ta mutu ta bari to sai kuma uwar ta zo ta mutu bayan mutuwar yar tata alhali ga jikarta to kaga wannan jikar tata ba za ta gaje ta ba amma da a ce jika ce ta riga ta mutuwa to za ta gaji jikar ta ita tunda kaka ce ta wajen uwa kaka ta wajen uwa ko an ce karfe ma da ita gado ba wai abin da take gada yana da yawa ba sudusi ne kawai take gada amma kuma tana da karfi dangane da cewa wanda yake ya isa ya kore ta daga gado mutum ɗaya ne shine uwa bayan uwa duk magadan nan gaba ɗaya sauran wanda suka rage 23 ba wanda ya isa ya hana ta gado dan zazo namiji bai isa ya koro kaka uwar uwa ba uba bai isa ya kori kaka uwar uwa ba shi yasa kuma duk sauran aika na kenan ma ya zama ba su kore ta ba Mhm, to ita kaka uwar uwa ita ce ake cewa ita za ta yi gado amma ita ba za a gaje ta ba Mhm, amma ka eh, to eh, kaka uwar uwa to
to bismillahir rahmanir rahim to rubi'i wato an faɗa cewa haba da baza farillai gaba ɗaya na gado guda shida ne Mm. haba da baza wanda an faɗi cewa ha babba gidan nisfi masu cin nisfi mutum biyar ne ɗan tsotso ɗaɗɗa ‘yar uwa shaƙiƙiya ‘yar uwa la'abbiya miji kowanne a cikinsu an faɗi sanda yake cin nisfi ita dai ‘yar tsotso tana cin nisfi rashin mutum biyu ko rashin ɗan uwanta da ‘yar uwarta ita ‘yadda tana cin nisfi rashin mutum biyar wanda a cikinsu guda biyu sun kore ta daga gado za ta ci sudusi da ɗaya za ta yi mukasama da biyu ita ko yar uwa shakikiya ita tana cin nisfi rashin mutum takwas ko a cikin guda uku sun kore ta daga gado za ta ci ma bake da biyu taimaka sama da uku ita yar uwa la'abiya ko sai in ba ɗaya daga cikin mutane goma sha uku ne sannan za ta ci nisfi a cikin goma sha uku nan guda bakwai sun kore ta gaba ɗaya daga gado su ne donne donne man masu korar yar uwa la'abiya daga gado su bakwai eh kwarai amma ba da shi akan fara ba da dan uwa shakiki kwarai ehem da da ake farawa dan tsotso da'a daga dan tsotso sai wanne eh ehem dan da sai a'a ga uba ehem sai shakiki namiji sai shakikai biyu mata sai shakikiya tare da yan tsatso sai shakikiya tare da yadda su bakon din kenan dan tsatso dan da uba dan uwa shakiki shakikai biyu mata shakikiya tare da yan tsatso shakikiya tare da yadda wannan su ne suke koran ita li'abbiya daga gado ma gaba daya in akwai ɗaya daga cikin su li'abbiya ba za ta yi gado ba ko za ta ci sudusi da ɗaya shine shakikiya guda ɗaya ko da ci ma bakiya tare da mutum biyu yan tsatso ko yan ɗa taimaka sama da mutum uku dan uwanta yar uwarta kaka su goma sha uku kenan ko to shi ko miji an faɗi cewa yana cin nisfi rashin mutum hudu ko miji yana cin nisfi rashin mutum hudu ɗa ɗan ɗa ya yan ɗa to an gama da gidan su da su yan nisfi kenan masu cin nisfi dai ga su guda biyar daman ha ha babba biyar kenan to masu cin nisfi mutum biyar ga su an fitar da su kowanne kuma an faɗi sharaɗin ya gaji nisfin to sai rubi'in wato rabin nisfin kenan rabin nisfi in an raba nisfi biyu rubi'i kenan tunda matsalan nisfi a cikin hudu a ɗauka shi biyu shi ko rubi'i a cikin hudu a ɗauka shi ɗaya shine rubi'i to shi rubi'i rabo ne na mutum biyu rubi'i rabo ne na mutum biyu daman ba biyu kenan ba biyu kenan a lissafi to yake me na farko dai shi rubi'i rabo ne na miji miji yana gada rubi'i idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ɗa a wannan halin miji sai gadansa ya tashi daga nisfi ya komo rubi'i tare da samun matsari shine ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ɗa hakanan kuma wazzaujati shi kuma rubi'i din nan dai rabo ne na mace Ehem, mata aure ko su ɗaya- ko ita ɗaya ce ko su biyu ne ko su uku ko su hudu abinda dai za a ba su kenan idan mijinsu ya mutu ya bar su ko ya mutu ya batta shine awiz zaujati ko matan da yawa ko da sun kai hudu ba za a kara musu komai akan rubi'in nan ba idan ya zamo ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗa ba ɗa tare da rashin matsari idan ba a samu matsari ba ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗa ba ɗa sannan ne mace za ta ci rubi'i sannan ne za a kasa dukiya hudu a ba ta kashi ɗaya to an gama da gidan rubi'i sai rabin rubi'in kuma shine tumuni wannan alifin Ehem, tumuni rabin rubi'i ne domin rubi'i masalan a takwas a ɗaukashi biyu rubi'i kenan amma tumuni a takwas a ɗaukashi ɗaya kawai shine tumuni to shi tumuni zaujati rabo ne na mutum ɗaya rabo ne na mace mata aure ita ɗaya ko su biyu awi zaujati ko su da yawa ma ko matan aure uku ne ko su hudu ne to abinda dai za su gada tumuni ne baya haura tumuni ma'aujudihi tare da samun matsari idan akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ɗa ya zamo ita mace abinda za ta gada za ta gaji tumuni ne wato za a raba dukiya takwas a ba ta kashi ɗaya iya a nan ba a wannan babun ba eh kwarai kuwa yadda ba eh ta kai daidai da ɗan ɗa eh ita mace ba kwarai kuwa kwarai kuwa sai dai ta gaji tumuni to to an bar wannan tsarin kuma daman wannan ya fara daga nisfi ne sai rabin nisfi rubi'i sai kuma rabin rubi'in shine tumuni to sai sulsani shine wannan dal dal gidan sulsani ne masu cin sulsani mutum hudu ne shine daman ma'anar dal dal hudu ne dal a adadi yana nufin hudu to sulsani gabo ne na dukkan mata guda biyu ko fiye da biyu izin faradatin nisfa da ɗayansu take cancantar nisfi idan ta zamo ita kaɗai ce aka aka mutu aka bari wa'annan guda hudun kenan na farko domin su ne za ta yi su ƙididdiga a masu cin nisfin nan su biyar kaga guda hudun nan na farko sun- ta yi su zamo sun haura ɗaya amma shi na biyar ɗin ba dama ya haura ɗaya ba dama a ce mace ta mutu ta bar mm, ah, miji fiye da ɗaya ko shi dole sai ɗaya to amma yan tsatso ko yan ɗaya ko yan ruwa shaƙiƙiya ko yan ruwa la'abiya duk ta yi su ƙididdiga shi yasa ashe sulsani rabo ne na 'ya'yan tsatso biyu mata ko fiye da biyu 'ya'yan ɗa biyu mata ko fiye da biyu shaƙiƙai biyu mata ko fiye da biyu li'abbai biyu mata ko fiye da biyu su ne masu cin sulsani to to an ba kuma sulsani shi sulsani a kasa dukiya uku a kasa abu uku a ɗauka shi biyu shine sulsani to rabinsa ko shine sulusi shi ko a rab a kasa abu uku a ɗauka shi ɗaya kawai to wannan ba haba da ba ba wannan gidan ah, sulusi ce shi sulusi rabon mutum biyu ne farro na farko dai rabon uwa ne ita uwa daman tun da aka fara faɗa ba a faɗi uwa ba ko tun da muka fara magana akan mutum shida kawai ake magana an a cikin masu gado da farillan nan su tara an faɗi guda shida ne ko ga guda biyar nan ga kuma ɗaya nan mace tunda wa'annan dai na nan ne aka maimaita wannan ma na nan ne aka maimaita to a shi sulsani rabo a sulusi sulusi shine a kasa dukiya uku a ɗauka shi ɗaya rabo ne na uwa wato rabo ne na mutum biyu na farko dai uwa uwa tana gadon sulusi idan ba matsari masu tsare ta wato ko ɗa ko ɗan ɗa ko ya ko ƴan ɗa ko ƴan uwa guda biyu ko fiye da biyu ƴan uwan nan ko shaƙiƙai ko li'abbai ko lu'ummai maza ko mata ita uwa in akwai ƴan uwa biyu kowane iri ne ko da lu'ummai ne mata sai ya zamo gadanta ya tashi daga sulusi ya koma sudusi fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudusu idan shi mamacin yana da 'yan uwa sai a ba uwa sudusi ba sulusi ba ita uwa tana gadan sulusi ne idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yadda ba kuma bi daga 'yan uwa 'yan uwan nan shakikai ne ko li abai ko li ummai maza ne ko mata to haka nan kuma shi sulusi rabo ne na biyu fasa'ida ah, ko fiye da biyu daga 'ya'yan uwa wato 'yan uwan mamacin wanda yake uwa kawai suka hada da shi sun hada uwa ne kawai da wanda ya mutu to shi ma idan sun kai biyu ko sun haura biyu to za a ba su sulusi za a kasa dukiya uku a ba su kashi ɗaya ne kuma ko su nawa ne kuma su yan uwa ummai tun da gadon su da farilla ne ba maganar lizzakari mislu hazilin sayeni yanda namiji zai gada haka mace za ta gada saboda gadon su da farilla ne ba da asirci ba inda ake cewa ai gado da asirci inda ake wato a, shine za a yi zakari mislu hazilin sayeni amma ba inda yake gadon da farilla ne ba wato ana akwai wata matsala da ake ce da ita ummun nisa'i uwar mata shi mamacin duk magadansa mata ne kuma sai ya zamo kowace daidai aka bata da ɗaya ga su dai ba iri ɗaya ba ne goma sha bakwai ne har wani yake cewa a ita alamta alamu an tabi ari misir bi kasmi fariratin fil muslimina bi sab'in summa ashirin min inasin fa hasu bihinna indal faririna faƙar kusimal wirasatu kasma haƙƙin sawa'an inda kulli sa'ilina yanzu kana zaune a misira kana zaune a garin ilimi amma baka san wani rabo da ake rabawa ba na gado wanda an mutu an ban mata ne magadan gaba su mata ne ba namiji a cikinsu su goma sha bakwai su goma sha bakwai kuma da aka tashi sai aka ce wai a raba dukiyar sha bakwai kowa a bata ɗaya ai adalci ai adalci to gada yake ba nasu da me da menene a ciki akwai matan aure mata auren su uku ne amma suna neman rubi'i gidan hudu amma su uku ne su uku ne matan auren to akwai kuma kakanni su biyu da uwar uwa da uwar uba su kuma wato suna neman sudusi gidan shida su kuma su biyu ne akwai 'yan uwa shakikai mata su takwas suna neman sulsani amma su takwas ne akwai kuma 'yan uwa lu'ummai akwai 'yan uwa lu'ummai wato su kuma suna neman sulusi gidan uku su ma mata ne amma su ɗin kuma su su hudu ne su hudu ne shi yasa kaga sun zama sha bakwai kenan ko ga matan aure su uku ga kakanni su biyu ga 'yan uwa shaƙiƙai su takwas ga 'yan uwa lu'ummai su hudu to yanzu da uku da uku sun yi tamasuli ko sai a isu da ɗaya uku ta yi tadahuli a shida sai mai isu da mai yawan ita ce shida sai hudu da shida shi ko tawafiki da nisfi ko tawafiki ne da nisfi tsakanin hudu da shida shi yasa dai ka dau nisfin ɗaya ka bigi ɗaya to abinda za ka samu zai iya rabuwa kan kowanne ko ka dau nisfin hudu shine biyu ka bigi shida bau biyun sha biyu kenan ko bibi sau shida sha biyu ko ka dau nisfin shida uku ka bigi hudu jada biyun sha biyu dai kenan shi ma to za a raba dukiya sha biyu da farko yan uwa shagiƙai masu neman sulsani sulsanin sha biyu nawa ne takwas aka ba su takwas kowace ta samu daidai kenan ko mata masu neman rubi'i rubi'in sha biyu nawa ne uku aka ba su uku naman su uku ne daidai kenan kakanni su biyu ne suna neman sudusi sudusin sha biyu nawa ne biyu ga ɗaya ne saura sai a yi musu aulu da ɗaya a ba su biyu su biyu ne daman kowace ɗaiɗai ga yan walu ummai su kuma suna neman sulusi sulusin sha biyu nawa ne hudu sai a yi musu aunin hudu a ba su hudunsu kaga matsala ta kai nawa kenan sha bakwai ashe za a raba sha bakwai kenan yan uwa shakikai a ba su uku matan aure a ba su takwas matan aure a ba su uku kakanni a ba su biyu yan uwa lu'ummai a ba su hudu kowace daidai za ta samu kowace daidai za ta samu gashi dai gadon nasu ba iri ɗaya ba ne amma kuma dai a ƙarshe kowace ta tashi da ɗaya ta tashi da ɗaya shine alamta alama an tabi ari misrin bi kasmi farilatin fil muslimina bi sab'in summa ashirin min inasin fa hasu bihinna indal faririna faƙar qusimal wirasatu qasma haqqin sawa'an inda kulli sa'ilina to akwai wata matsala da za a samu irin wannan kuma inda shi ma matan ne za a raba haka ma'an nasu akwai to muna haba da baza ko an gama gidan bako an faɗi cewa ba gidan sulusi masu cin sulusi mutum biyu ne a uwa in ba matsari shine ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa ba bi daga yan uwa sai kuma yan uwa lu'ummai in sun kai biyu ko sun haura biyu to za a ba su sulusi za a ba su sulusi su raba ko su nawa ne kuma shi dan uwa lu'ummi yana yin gado idan ba ɗaya a cikin mutane shida idan ya zamo ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa wato ba ɗa ba ɗan ɗa eh, ba ya a, ba yadda ba wato kaka idan akwai kaka to a, wa- a, wato ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yadda ba uba ba kaka uban uba su wa- in an samu ɗaya daga cikin shidan nan to ɗan uwa ummi ba zai gado ba in akwai ɗa shi mamacin ya bar ɗa ɗansa namiji ko kuma ɗan ɗansa namiji ko ƴarsa mace ko ƴar ɗansa ko kuma ubansa ko kaka to a sannan ɗan uwa ummi ba shi da gado shi lu'ummi gadonsa takaitacce ne nan ko ya gaji sudusi ko ya faɗi daga sudusin ko in ya zama sun kai biyu su gaji sudusi ko kuma ya zama sansan ba zai gado ba ba a cirarsa daga wata farilla zuwa wata farilla daman gadonsa da farilla ne baya yi da asirci kuma gadonsa iri ɗaya ne kawai in ɗaya ne ya gaji sulusi in sun kai biyu su gaji sulusi in sun kai biyu ko fiye da biyu su gaji sulusi ya gadonsa kenan a'a shakiki baya hana lu'ummi gado akwai inda mata yi shi shakikin a shi lu'ummin ya fi shakikin gado in ta yi in ta ɗauro shi ɗan uwa lu'ummi ɗan uwa lu'ummi ya zamo ya fi ɗan uwa shakiki gado saboda ko kuma ya zama abinda za su gada ɗin kusan iri ɗaya ne Ehem, k- yanzu misalin mace ta mutu ta bar mijinta yana neman nisfi gidan biyu ta bar uwarta tana neman sudusi gidan shida ta bar ɗan uwanta lu'ummi yana neman sudusi gidan shida ta bar shakiki shakiki asibi ne kaga biyu ta yi tadahuli a shida shida da shida kuma sun yi tamasuli sai mu isu da ɗaya don araba dukiya shida za a ba miji nisfi uku za a ba uwa sudusi ɗaya ita uwa abin da ya sa ta komo cin sudusi saboda an sami yan uwa biyu ga shakiki ga lu'ummi sun hana ta cin sulusi to lu'ummi kuma za a ba shi sudusi ɗaya shi kuma shakiki sai ya ɗau wannan ragowar ɗaya da asuci kaga bai ma fi shi ba kenan a nan ko eh bai fi shi ba ma a nan ko eh to in kuma da a ce su yan uwan lu'ummai ma sun kai biyu a wannan to ita ce matsalar da ake cewa da ita mushtarika ake cewa da ita kuma himariya matsalar da yake ta afku zamanin sayyidina umar a farkon shekara da aka kawo masa mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar yan uwanta lu'ummai guda biyu ta bar kuma dan uwanta shaƙiƙi sai na mare ce to a raba dukiyar shida da aka raba shida yace a ba miji uku a ba uwa ɗaya a ba yan uwa lu'ummai sulsa- eh, sulusun su biyu dan uwa shaƙiƙi ko yace ya faɗi bai da gado sai shekara mai zuwa shekara da ta dawo sai irin wannan matsalar ta sake afkuwa sai ya zama a cikin shakikan akwai wani mai fasaha sai sai da na umar ya nufin zai irin wannan hukuncin cewa shakikai ma- maza kam sun faɗi sai shi wannan shakikin ya matso kusa da shi- da shi da sai da na umar ya ce ya amiral muminin hab anna abana himaran أحب أن أبانا همار أو هجر ملكا في اليم أو ليست الأم تجمعنا يا سركي من منك قدر ما cewa mahaifinmu jaki ne ba mutum ne ba ma Ah, ko kuma ka kaddara cewa dutse ne a cikin ruwa amma su wa'annan yan uwa al'ummai me yasa aka ba su gado saboda sun hada uwa da mamaci to mu ma ai mun hada uwar da mamacin sai sai na mare ce Allahumma na'am haka lamarin yake sai ya hukunci da cewa to su shakikan sai su yi tarayya da lu'ummai a cikin wannan sulusin nasu shi yasa kama a wannan ya zamo shakikin guda ɗaya ne ga lu'ummai biyu to za a ba su biyu biyu ya kare musu ya tabayu ne da kansu tun da su uku ne sai a ɗau uku a bigi shida ya zamo jauhiyun uku uku sau shida kenan don an raba sha takwas miji a bashi tara uwa a bata uku ya zamo su ah, lu'ummai da bibiyu shakiki ma da biyu kaga sun tashi ɗaya ne kenan ko sun tashi ɗaya ne ko da kuma shakikiya mai eh, in shakikiya mace ce kuwa ita a nan sai tafi namijin ma na idan shakikiya mace ce sai a ce ai mata aulu da nisfinta inda hukunci ta gaji nisfi shi yasa karshe sai dai a raba tara wanda shi miji za a bashi uku ita shakikiya da uku uwa da biyu lu'ummai da biyu kaga na ita shakikiya ma sai ta munna a ce ba ta dan uwa namiji tunda inda tana da dan uwa namiji da ita da shi to ya zama suna da kai hudu ne zai zama matsalar za ta koma daga sha biyu kenan in ta kai sha biyu shi miji a ba shi shida nisfinsa uwa a ba ta sudusinta biyu shi kenan yanzu kuma su ummai da ɗaiɗe shakiki namiji da ɗaya shakiki ya mace da ɗaya kaga abin da za ta gada a wannan halin ya ragu kenan da a ce in ba ta da ɗan uwa ɗan uwan ya rage mata gado a nan ko ita wacce matsalar inda suke tarayyar nan shi ake ce da ita mushtarika ana cewa kuma da ita himariya himariya saboda shi wannan da yake cewa ya amiral muminin hab anna abana himarun to makanu a wato koya suka kasance idan ya zamo yan uwa ko maza ne ko mata ko shakikai ko li'abbai ko lu'ummai ko haɗe-haɗe ne ma dai in dai sun kai biyu ko sun haura biyu sun hana ita uwa ta ce sulusi ta koma sulusi ta kama wannan matsalar ta farkon ai kaga shakiki ɗaya lu'ummi ɗaya kaga haɗi ne amma kuma tare da haka suka hana ita uwa ta ci sulusi ta mai suka mai da ita sulusi to da alhamdulillah saura sulusi kenan to masha Allah